الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo mu yau laraba sha uku ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu kuma yau biyu ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta sha ɗaya wato na na hafsatu bintu umar wato umul mu'mini mun ji wasu daga cikin falalolinta da wasu ababe da suke da alaka da ita kai tsaye male ce al'adabul islamiyyun rafiya ladabi ko tarbiyya ta musulunci wacce take maɗaukakiya a cikin kissar da za a bamu ta wani abu da ya faru da hafsa radiyallahu anha to yana karantar da mu yadda tarbiyyar musulunci take da tasiri a cikin rayuwar musulmai idan akwai ta to musulmai za su yi rayuwa mai kyau idan ko babu tarbiyya ta musulunci to rayuwar musulmai gara ba ta zai fi musu alkhairi ya zama ba su rayuwa to shine ma yake cewa a tarbiyatul islamiyyatu zatu ahmiyyatin tarbiyyar musulunci tana da matukar mahimmanci li iqamati almujtama'at alfadilati domin kafa al'ummai waɗanda suka kasance masu daraja masu kyawawan hali masu kyawawan ɗabi'u wal buyutir rabbaniyati da kuma gidaje waɗanda za a gina su akan tsari na ubangiji subhanahu wa ta'ala التي ترتكز على الاحترام المتبادل بين الزوجين تربية المسلمين أنا جنا تشي تاكس تاكفني akan girmamawa wacce ake musayanta a tsakanin ma'aurata guda biyu miji ya girmama matarsa mata ta girmama mijinta idan aka samu tasgaro a ɗaya daga cikin ɓangarora to rayuwa ba za ta yi daɗi ba shi yasa Allah yake cewa wala hunna mislul ladhi alaihinna bil ma'rufi mata su ma suna da kwatankwacin abin da aka dora musu na haƙƙi suna da haƙƙi sannan akwai wajibin da ke kansu sannan kuma ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi rayuwa mai kyau da matanku da abin da aka sani a shari'a kuma abin da hankali ya dace da lafiyayyen hankali shine bil ma'ruf to shine sai ke cewa wa ta'limul binti fi baiti wa abiha sannan kuma ko kuma wa ta'limil binti fi baiti abiha sannan da karantar da tarbiyyar musulunci tana ginuwa ne tana kafuwa ne akan karantar da ya mace tun daga gidan babanta kaifa tahtarimu zawjaha ya zati ta girmama mijinta wa tuwaqqiruhu kuma ta ga darajarsa daga gida ake fara wannan in ka ga su tari mata ta zama mai tarbiyya to daga gidansu min ahammi awamil al-imari fil bait al-islam wannan duka na cikin ababan da suka kasance mafi muhimmanci sabubba mafiya muhimmanci na al-imari fil bait al-islam sabubba na jinuwa da kuma rayuwa mai kyau a gida ta musulunci al'imar ana cewa al'imar ana cewa al'imara al'imara raya abu a gina shi ya zama ya zama yadda ake bukata fa ya kifu shamihan amama awadis zaman sai ya zama wannan gidan ya tsayu tabbatacce amama awadis zaman a gaban ababen da zamani yake zuwa da su dukkan wani abu da zai gito ma gidan to sai ya zama gidan yana nan a tsaye a kafe da kyansa da kyawawan hali da suke cikin gidan da zaman lafiya da ake fata a samu a gidan sakamakon wannan tarbiyyar da ɗiya mace ta samu tun daga gidan mahaifinta sannan kuma a ka'idar musulunci idan kana da ɗiya mace kamar yadda za mu gani a wannan kissa ta sayyidina umar da ɗiyarsa hafsa radiyallahu anhuma ko da ka aurar da ɗiyarka to ba shi kenan ka gama mata tarbiyya ba za mu ga sagiduna umar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci domin ya tada wata komada ta tarbiyya da aka samu ta diyarsa Hafsa radiyallahu anha da kuma irin kalmomi na nasiha da wa'azi da nusantarwa da jawo hankali da zai dora ta akan su to shine sai yake cewa wa kadhalika tafqifu shababi haka nan ma wayar da kan matasa بأهمية صناية حق الزوجة أكرن تدسو أوايد دكنسو سسمهم منشن سر حق إمش idan mutum yana da mata to ya tsare ta ya tsara mutuncin ta ya kula da ita ya ba ta haƙoƙinta kai ya tozarta waɗannan haƙoƙan shi ma min ahammil usasi lati yubna alaiha albaitul muslim yana ɗaya daga cikin tuwasu masu muhimmanci waɗanda ake gina gida musulmi a kansu ya zama matasa shi yasa mun sha nanatawa akwai kasashen da akwai malamai suna ma masu bincike masu nazari a wannan zamanin suna cewa kasan Malaysia aƙallu nisba ta at-talaq nan take in ana lissafin kasashe da ake saki to kasar da tafi karancin saki a duniya kakab ita ce Malaysia daga cikin hanyoyin da suka bi wajen cin nasara akan haka idan za su aurar da 'ya'yansu suna da tsari na azawajul jama'i ko at-tazwijul jama'i za a haɗu misali unguwa guda ko gari guda kamar a ce karamar hukuma sai a haɗa matasa guda kamar ɗari biyar da 'yan mata guda ɗari biyar to za a musu aure a rana guda ne duk rana ɗaya za a ɗaura musu aure to ana sauran watanni alal aƙalli a ce hudu ko shida kafin a yi wannan auren to za a shirya musu daura za a shirya musu dirasa tadribiyya ta wayar da kansu yaya za a yi mace ta zauna da mijinta lafiya ya za a yi namiji matashi ya zauna da matarsa lafiya a koya musu sannan sai a zo lokacin da za a daura aure wannan zai canza musu abubuwa da yawa to kaga babban abu ne wanda kila mu ma da wasu kungiyoyi za su kwatanta haka ba hukuma ba kakka nemi hukuma ka ce ta idan ba wanta da wannan kuma ba za ta yi ba amma kungiyoyi da ake da su na addini to suna da damar da za su iya kwatanta wannan alal aƙalli a fara da unguwa ƙarama a tattara kan mutanen da suka zama kansu ya haɗu waje ɗaya su yi wannan yana da tasiri matuƙa Allah shi kyauta wanda mun sani cewa abin kunya ne kasar mu tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake lissafa yawan saki a cikinsu ƙasashe ƙasar mu ta Najeriya tana cin ƙasashen da bincike ya tabbata akan cewa ƙasar mu tana cikin ƙasashe waɗanda suka fi yawan sakin mata Allah shi kyauta da a ce ana ana ana ana ana ana sajjala ana ana rubuta saki to da za a sha mamaki a ga irin adadin sakin da ake samu labarin da ake samu ana samu ne na wanda suke da suke neman a sake su a kotu to banda kuma na gida na gidan sun ninninka waɗanda suke faruwa a kotu Allah ya tsare mu ya kare to wannan yana ciki kuma dukkan masu nazari kan dalilin da yasa ake ake samun irin wannan to sababi na farko da suke kawowa shine aljahlu jahilci ita bata san yadda ake zaman aure ba ta san ma cewa aure musulunci ba ne shi ma bai sani ba shi kenan sai zo suna rayuwa irin ta jakai shi kenan kalala da kalalata kawai shi kenan ko sahoro da sahora ma sun auri juna sai ai ta hauka Allah shi kyauta wala yanqati dawrul walidain bi zawajil bint kun ji ko ta rawa da iyaye suke taka wajen tarbiyyar yarsu to wannan rawar ba za ta tsinke ta kare ba bi zawajil binti wai dan yarsa ta yi aure a za ta ci gaba walakin labudda min at-tazkiri bayna al-hin wal hin dole ya zama akwai tunasarwa daga bangaren iyaye lokaci bayan lokaci bi huquqi zauji ana tunatar da ita matar haƙoƙin da ke kanta na mijinta wasabari ma'ahu fi sarra'i wa dharra'i sannan kuma da juriya da mijinta fi sarra'i a lokacin da ake cikin jin daɗi ta jure da mijinta wa dharra'i haka in rayuwa ta canza aka shiga cikin kunci to ta jure wala yu'assasu baytun ala ghairi hadhihi al-mabadi ba gidan da za a gina shi ba akan waɗannan ka'idojin ba illa kana aqibatu amrihi khusra face sakamakon abin da zai faru a wannan gidan shine tabewa ba za a sami istiqrari ba matar ba za ta ji dadin mijinta ba mijinta ba zai ji dadin matarsa ba sannan kuma idan abin da ake nema ya samu na ƴaƴa to ƴaƴan nan za su ganin tashin hankalin da ke faruwa tsakanin uwarsu da ubansu su kuma ko a makaranta da kikai za su zama domin ko a rana guda ce aka ce an samu da uwa da uba sun yi tanka-tanka to in ka kalli 'ya'yansu a ranar za ka same su in dai a gabansu suka yi to za ka ga 'ya'yan ba su da kumari to ina ga kuma a tura su makaranta a ce su je su yi karatu balle 'ya'yan nan su ga babansu ya ɗauki bulala ko ya ɗaga hannun shi ya zana mamarsu to me kake tsammanin wani saƙo ya aika a cikin zuciyarsu wannan gida gida ne wanda yake kharib rusashen gida ke Allah shi kyauta wa ilaikum hadhihi riwayata ga wannan riwayar da za ta fitar mana da wannan shimfidar da aka mana ta fito mana da da wannan shimfidar falo balo balo maganta an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala daga sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yace kunna ma'ashar quraish mu quraishawa mun kasance mu quraishawa mun kasance naglibun nisa'a mu mun fi ƙarfin matanmu saboda matan ƙurayshawa manzo Allah sama ya musu shaida ba matan da suka iya zama da miji kamar matan ƙurayshawa khayru nisa'in rakibin al-ibla salihu nisa'i quraish matan da suka fi alkhairi a cikin a cikin nagartattun mata a duniya kakaf a tarihi sune salihu nisa'i quraishi su ne matan kirki na ƙwarishawa me yasa saboda su suka fi tausaya ma miji kuma su suka fi kula da yaro su kula da mijinsu sannan kuma su lallashi yaro sannan kuma ga su suna hawa raƙumi sun iya hawa raƙumi to kaga dai babbar fa'ida ita ce manzala sama ya siffanta sun iya kula da miji sannan kuma sun iya tarbiyyar yaro to su ne so da ka mazan ƙuraisha sun fi ƙarfin matansu kuma wannan ita ce ƙa'ida dole maza su fi mata ƙarfi arrijalu qawwamuna 'ala nisa maza su ne suke sama akan mata daga cin abin da masu hikima suka faɗi cewa ka fi matarka abu uku ko hudu tafi ka hudu ku yi daidai a abu hudu to ai cikin hudun da ake son kafita kafita ƙarfi ka zama kai kake da wannan alkiyamu alaiha kafita kuɗi kafita ilimi sannan kafita juriya ko haƙuri kafita waɗannan sannan ita kuma tafi ka abu hudu tafi sanka dole sai mata ka tafi sanka in ka fi santa to da damuwa amma ita tafi sanka to da sauran falamma qadimna almadinata sayyidina umar radiyallahu anhu yace lokacin da muka iso garin madina wajadna qauman kawai sai abin ya ba mu mamaki kawai sai muka samu wasu irin mutane taglibuhum nisa'uhum matansu sun fi karfin su sai mace ta zo ta ce ma mijin ta rufe min baki sai kawai ya shiru ba zai iya ce mata komai ba matan ansaru ke haka suke fa tafiqa nisa'una yata'allamna min nisa'ihim sai aka samu zama da madaukin kanwa ya jawo farin kai sau da haka matanmu ba su gushe ba ya ta'allam na min nisa'ihim sai suka koyon waɗannan halayen na ɗaga ma miji murya daga matan lansaru matan madina faghadibtu ala imra'ati yawman rannan kawai sai na fusata matata ta fusata ne fushi da ita na hasala da ita fa idza hiya tuhaji'uni abinda ban taba ji ba a duniya wai ga ni ni Umar yau ina magana mata tana mayar min da magana shine turaji'u ne in faɗi ta faɗi fa an kartu an turaji'ani sai na ce ya zaki ina magana kina yi فقالت ما تنكر من ذلك تشتمي ونكم أبي ينزبق أنا فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه شي كي أمبك سني با أنشاك أي ما تم من زن الله سما ما ينا مغانا سنا ما يغمس دا مغانا هي كما واتو أيوة كو وتحجره إهداهن اليوم إلى الليل سنما تشي تقي ما تم من زن الله سما sai ta gaba da shi kawai ta kaurace masa na yini guda tun safe ba ta mishi magana tun kai mu ruwan wanka bayi ta banza da shi yau me za a dafa a gidan ta banza da shi a gidan manzo Allah saba ana wannan sai kai ne zaka ce gidanka ba za a yi ba ta ce mishi kai ne gidanka zaka ce ba za a yi ba to kaga shine wannan to mun fara jin wannan kissa wacce akwai darussa da yawa a cikin ta a zamantakewar aure tun daga abin da ya shafi bangaren iyaye da suka aurar da yarsu da kuma miji a gida da su kuma mata ya ya kamata duka su rayuwa domin a ci nasara ga baki ɗaya Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya ganar da mu wallahu alam